الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء كان sha biyu ga watan rabiyar sani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da takwas shafi na ɗari hudu da talatin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da tara za kuma mu tashi cikin inda mala yake cewa mala ta juzul ujratu alaihi babul ijara ke wato abin da baya halatta ga lada a kansa muna kuma cikin littafin alwaji fi fiqh sunna wal kitabil aziz muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haka zamana mala yace ma la tajuzul ujratu alayhi abinda baya halatta a karbi lada a kansa dama al-ijara shine jinga daukan mutum aiki mun yi wannan magana satin da ya shuɗe to me baya halatta a karbi lada a kansa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tukrihu fatayatikum ala al-bidha kada ku tilastawa ƴan mata da suke karkashin ku ko bayi mata alal biga'i cewa lallai sai sun yi karuwanci in aradna tahassunan idan suna nufin kamewa Allah ya ce litaftabu aradal hayati dunya dan wato ku nemi wani dan taki daga abin da ya shafi rayuwar duniya wato ku samu abin duniya kawai ka tura mutum ya sabo wa man yukri hunna duk wanda ya tilasta wa matan da suke karkashin sa ko ƴaƴansa ko ƴaƴan riko ko bayi fa inna allaha min ba'di ikrahi inna kutani cewa lallai ubangiji malaukakin sarki bayan tilasta wa waɗannan matan gafuru rahim mai gafara ne kuma mai jin kai abin nubi bayan an tilasta musu suka tuba ko suka samu yanci suka dena to Allah mai gafara ne an jabirin anna jariyatan li abdullahi bin ubay bin salul jabir da abdullahi yace to sababin nuzul na ayar ma za a kawo yace wata baiwa ta abdullahi dan ubay dan salul yuqalu laha mutaika wanda ake kiranta da suna mutaikatu sunanta kenan wa ukhra yuqalu laha umayma ɗayar kuma sunanta umaymatu fakana yukrihuhuma ala zina dan salulu ya kasance yana tilasta musu su fita su zina su samu kuɗi su kama shi dan ubay rasul munafiqin fa shakata zalika ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka dauki wato wannan korafin suka je suka yi wa annabi alaihi salatu wassalam korafi su bi kaga ba sa so فأنزل الله جل يتوكد ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء dama wannan ka duba asbabun nuzul na Imam Suyuti da sanar da tafai za ga suna kawo wannan in aradna tahassunan li tawtabu amma fa nan ba yana nufin idan suna so in ba ta son karewa ya halatta shi ba in ka koma ga kajin tafsirin Ibn Kathir da Qurtubi za ga sun yi karin bayani akai ba wai ana nufin idan ba suna idan ba ta son karewar zaki ba ba mafhumul mukhalafa anan babu shi yawa to sai Allah madaukakin sarki yace li tabtagu aradal hayati dunya dan kawai ku samu wani dan taki na rayuwar duniya wani abun duniya wa man yukre hulla Allah ya duk wanda ya tilasta musu fa inna Allah min ba'di ikrahihi inna ghafurur rahim Allah Allah madaukakin sarki ne gafara ne bayan tilasta musu da aka kaga ana samun irin wannan ba wai a bayi ba ƴaƴan gida ba na taɓa gaya muku akwai baiwa Allah da na taɓa tattauna da ita sai mun je abin da ya sa ta shiga karuwanci yace a gidan da gidansu ba uwarta a gidan ba a bata abinci yace wallahi kowa za a bashi amma ita ba za kuma ta taka kaga duk da cewa wannan ba wai license bane na cewa ta tafi tai karuwanci amma wannan da zarar ta zo ta tuba ai da wurin Allah zai karbi tubanta domin ya san me matsalar ta wannan yasa ta san wurare da yawa dan ta iya bayanin cewa ko wanda sun lalata rayuwarta yanzu ta kai matakin ta ma daina tana ganin cewa yanzu wani da wani da wani da ya kamata su taimake ta su suka cuce ta dan wani ya ba ta ɗari biyu wani ya ba ta ɗari biyar haka har ta kai matakin da za ta iya zuwa ta samu hotel na gefe-gefen garuruwa ta kama abin ta kai wasu duk gaba ɗaya yayyanta ne abokan yayyanta ne kaza dan Allah ne wannan tatsewa da lalacewa da bakin da take iya bayanin cewa yanzu waɗannan nan fa ya kamata idan suka zace wani abu jiwon tsawace ta amma su suka lalata ta Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine to sai yace kaga wani abi mas'udin al-ansari hukumat bin ali kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an samani al-kalbi annabi alaihi salatu wasallam ya hana cin kudin gari kun za abin takeitin wai yanzu za ga mutum yana da kanwa kana da kanwa ka san wani tare kuke kirbe da shi kuma sai ka bai shi ya rika zuwa gurin kanwar ko ba ka ake yi ba ya sani ba ya san cewa bakin mace ne ko shi ne ko da shi ma yana da kanwa sai bai shi je gurin tasa kanwar dan hauka to sai ce Allah madaukakin sarki annabi ya hana cin kudin kare wa marin bagi da kudin karuwa akwai wanda yanzu ita take daukan nauyin gidan wai saboda duk bayan da za su yi saboda haka kuma an san me take yi shi kenan kawai to wannan haramun ne haramun ne wani za ka yi ta za ta yi wa mahaifin ta yi matsinki da kawo abinci gidan sai ka ji yana ƴan albarka ita ce ƴar albarka a gidan saboda ita take kawo kuma an fa san me take yi an sani wa hulwanil kahin wato da kudin boka haulwan daga wato wato abin da yake mai zaki halawa an gane wannan kudin da yake samarwa shi ba fa an san wani boka ne amma shi zai daunoyin dangi gaba daya sai ka ji ana haihuwa ne duk gaba ɗaya shi ne mai kaza to shi ma wannan haramun ne haramun ne to kun ji wannan yanzu ya take wa ni bin umar radiyallahu anhu anhu ma qala na annabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahmi annabi alaihi salatu wasallam ya hada wato asbil fahmi wato shine barbarar barbarar sa bijimi ko kuma rakumi namiji mun yi wannan bayanin domin akwai akwai garar da jahala idan aka zo yanzu shikenan aka zo idan ya barbari dabba kuma bata haihu ba ba ko bata dau ciki ba mun yi wannan bayanin a baya dawo da hadisin ya kai tsaye saboda haka a cikin wayannan matakan biyar in dai ya fado akan abu to zai mai da shi riba duk abin da akwai ignorance da uncertainty a ciki wannan riba ce karara mun yi wannan bayanin an fahimta da kyau ko yawwa ujratu qira'atil qur'an to la dafa na karatun qur'ani ladan da za a bayar shi ne matsayin sa ana abdurrahman bin shibul al-ansari ala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi yana cewa iqra'ul qur'ana ku karanta qur'ani wala ta'kulu bihi har ku mai da shi abin neman kuɗi da shi za ku ta abin kawai kai ba ka da abin da zaka ci abinci sai da shi wala tastakbiru bihi kada ku nemi ku ƙara dukiyar ku da shi mutum biyar da za a yadda duk hanyoyin da ake bi kamar yadda aka ce wai wasu abin ta kai shi ko wasu alaran momi mutum yana neman masallacin wai da za a biya shi in azumi ya zo sai je ce da Allah nawa ake bayarwa ana a tahajjudi ko tarawih nawa ake bayarwa ana wani yana gaya mu wani bawa Allah ya ce dai wani alaran ma na san shi babban mutum a garin nan da ya zo yace saboda ya ga gurin ka san an fi san irin wato masallacin da yake a cikin gida saboda ai da mai gidan ne dole shi zai dau nauyi nawa ake bayarwa a nan sai ce lai majanan majanan ake yi a shi ba zai anan ba sai ta wani gurin tunda ba a biya ba shi za biya a karatun mu na gaya muku cewa ɗalibin Qur'ani ya kamata wanda ya haddace Qur'ani lalle wallahi a fito da tsarin da in dai ya haddace sai an koya maka atibiyan fi adabi amalatul Qur'an ko kuma akhlaqu amalatul Qur'an ɗabi'u da ya kamata mutum ya sufanci da su wannan kalubale ne injiniya ka gaya wa S babba wannan kalubale ne ba abin da yake gaban mu ba kawai producing ma haddata muna da su yanzu duk layin da ka je akwai ba haddata amma wani in ka gan shi yana ɗabi'u wallahi ɗauka za ka da shi da wanda bai haddace izu biyar ba da ɗere domin ɗabi'unsa babu me ba su nuna ba shi hafizin qur'ani kuma ana so domin annabi ne ba da hadisi abu musa lafiya inna min jilalillahi ta'ala ikramu dhikri muslim wa hamilul qur'an Allah ne yake a girmama ku amma kai kuma baka yi dabi'u irin nasu ba shine illa da datti da mai furfura duk inda ka gani shi ka girmama shi da hafizin qur'ani duk kankanta shekarunsa wayannan abubuwa biyu ya kamata shi qur'ani nutsuwa yake sawa mutum nutsuwa ta musamman shi ma bi wujuhin min asari tilawa eh kana ganin su za ka gane wannan nutsatse kai wa sai ga wato nutsuwarsa ta girma shekarunsa sai ga dattijai kakanninsa da iyayensa kowa yana girma bai saboda ne wannan asalin na qur'ani da yake bin sa gaskiya wannan shine ni abin da yanzu muke ta kalubalen shine kalubalen mai yanzu saboda Allah ya ba mu yara yanzu ma haddata masu kokolwa su sai ana hadda amma ɗari'un ne suke ne suke saboda haka wannan shi to kaga wala tajfu anhu kada ku gaza tajfu anhu jafa'i ga qur'ani shine a ce wala zalin ka ce wala ralin kaga baka faɗa abin da aka ce ba daidai shine ka faɗi yadda yake kada ku gaza ga barin arafan qur'ani da ka'idodinsa sannan wala ta dulubi kai ku wuce gora da ilimi saboda tsabar su yayi dangini zai rika faɗa wani abu daban shine bayanin da mai alburhan da at-tajwidul muyassar sun dan taba wasu gabobin akan ya ya kamata mutum ya mu'amalanci qur'ani ga dangimin da yake halal ga wanda yake ba halal ba wanda za ga saboda kaga a jikin su shi qur'ani kamar da na faɗi wancan gaba shi alaran ma ko akai mutuwa ko wani abu ya taso za a kira shi ya zauna kamar yadda na zauna yanzu haka nan ya rika karatu ana neman liki Allah ana kabbara Allah sannan ana masa liki iya wato rangwadansa da abubuwansa iya kuɗin da zai samu azi an yi a hankali Allah ya kiyaye عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن zabi da yake wata annabi ya fito gurin mu muna karanta Qur'ani wa fina al-arabiyyu wal a'jabi cikin ma akwai larabawa ko wanda ba larabawa ba a cikin mu fa kana sai annabi yace ikra'u fa kullun hasan ku karanta Qur'ani ko wanda harafi za a samu lada a kansa alif lam mim ya wannan lada 30 za a baka 30 ko wanda harafi lada goma daidai wata ya ji wa kawamu annabi ya ce wa abdan jabir domin wasu mutane za su zo yuqimunahu kama yuqda wato yuqamu al-qidahu suna tsaida harafan qur'ani gaba gaba kamar yadda ake sita ne al-qidah maki irin yadda yadda ake sita shi ya zama an sita shi ya tsaya ya ce su haka za ga ya da kullu arbin haqqan wa mustahaqahu amma matsalar ya ta'ajjalu lahu suna neman duniya da shi man kana yuridu al-ajila al-ajila shine duniya in kuka je can kasa za ku ga ya ce wa ma'ana qawlu wa sayyidu aqwamin yuqimunahu ay yuslihuna alfazahu wa kalimatahu kaji kun ji ko suna gyara lafazan da kalmomin wa yatakallafuna fi mura'ati maqaridi wa sifati sun tsora wa kansu cewa kawai za a kiyaye makari da sifat kama yuqamu al-qidahu ay yubaliguna fi amali al-qira'a kamalul mubalaga li ajli riya wa sum'a suna yi ne dan riya kuma dai a ce sun iya kamar da na ba ku misali jiya wani ya yana sallah da karatun qur'anin ya ji motsi ji kadai ne ba kawai sai ya gyara sallah sai da idan ya ga ba wanda ya zo kusa da shi jiya sai ya go a shi akuya ce ta shigo yake motsi a can baya kaga dan akuya ya sallah Allah kuwa a shi akuya ce shi motsin da ya ji kawai sai ya gyara sallah sai da ya gaba ya gaba wanda ya zo kusa da zai juya ya ga waye yana juya sai ga akuya ne to kaga abin da yake nan kuma a can kasa yake wal mubahad ko al fahari a ce wani shi wani baya bata idan ya zo saboda tsabar gwanewa harji yake yi kun san harji wa kanikancin qur'ani ke za a zo in yazo kan wawun ya ga zai ga ba guda da wuce a Qur'ani duk sai ya karanto sau ga alarmomi su ne to har ji yake amma dan alfahari wai akwai wanda in yazo kowa sai ya gaishe akwai wata musafa da aka taba yi alarmomin nan kun san akwai shugaban kasa akwai dan gwata akwai waye duka sunaye da kuka sani akwai wallahi da wani yazo ya fara wannan kamun sai aka ce shi ba wannan kana so ka zauna lafiya sai ka ga shi in baka wani sace ba tilawa wani yawa tsaba tsorata shi tun da iya ƙur'ani ne bai san addini ba yana wancan din yana yi sai duk ja ɗaya biyu uku sai ya je ya bar haka wallahi ta wuri tsaba firgida sai ya je ya mara haka saboda wani kawai in baka yawa ba zai sace tilawa ka duka an ka zo ka saka komai awa da Allah aba to kaga wannan duk ire-iren abubuwan da annabi yake faɗa su ne mutum ya zo ya rika alfahari cewa ai su kaza wani a wani gurbi na alarmomi wani dan can wani gari wai yana yana wasu maganganu da ya rika ga wani babban gwani a garin nan ya ka ko ta hado ziyar ka faɗo wasu maganganu ba za ka ji daɗin maganganu me ya sani kaza kaza kaza kaza in ya isa ya zo a haka irin audio ne a gurbi yana bada wadan kaza kuma yana gurbi da shi gwanin babban mutum ne ba a garin nan suna cikin wannan suka harkoki sosai ma wanda suka wato assasa musabaka a musamman a Kano a Najeriya ma duka amma wallahi kaji maganganun to ɗaya daga cikin illar rashin tarbiyyar Qur'ani ne haka da ya samu tarbiyya ta attibiyan ko me yake kiran sa um um adabu amalatul akhlaqu amalatul Qur'an ai ba zai yi wannan ba ba zai alfahari ba wanda ya riga ya goge da karatu baya alfahari ba mu magana alfahari kullun kankan da kai aiki ka rika jin cewa ba komai bane kai almajiri a ce gwani ka ce gwangwani dai haka ake yi wani ka ce almajiri ne kai ta tafiya a haka shi kenan kawai to kaji abin da yake faɗa ai ya ta'ajjalu na wuce ta ai sawabu hu fi dunya lada suke bukata kawai wala ya ta'ajjalu na hu ga idan kun zo a wannan addu'ar wujiri ko kuma ta istikhara ajilihi wa ajilihi ba haka kuke cewa ba ajilihi bil ayn wa ajilihi bil hamza ajilihi wato duniya kenan wa ajilihi ko kuma a lahira to sai ce ya dulubul ajra fil uqba ka gani bal yusiruna al ajilata ala al ajila shine bal yusiruna al hayata ad-dunya kenan bal yusiruna al-ajilata ala al-ajila sun zabi bal ki usi kaga wani ne wai wai zai bada hujjar wai bal bal ya halatta wallahi a musulunci yace wai kaji Allah ya ce bal tu usiruna la bal tu kaji jahil eh wai bal din shine bal to saboda haka sai yake to ya lura to kaga wannan mun gaba mu koma karatai sai ce wala ya ta'ajjalu ya mu ju mu koma baya wa ana bisa idin al-qudri sa'ad bin malik bin sinan annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'allamu al-qur'ana annabi ya ce ku koyi qur'ani wa sallallahu bi al-janna kun ji yadda ake yi shi qur'ani ko ka koyi ka koyi shi aljanna kake nema da shi ku roki Allah aljanna dalilin ta kaula an ya ta'allamahu qaumun kafin wasu mutane su zo su koya ya tsado na bihi duniya wanda su rika neman duniya ne fa innal qur'ana yata'allamuhu thalatha domin shi qur'ani mutum uku ne suke koyon sa na farko rajulun yubahi bi wanda suke alfahari da shi mu kaza mu da muka yi kaza wa rajulun yasta'kilu bi da wanda suke cin abinci da shi wa rajulun yaqra'uhu lillah da wanda suke karanta shi dan Allah to kaga anan ga wannan atibiyan ne a nuna bi adadi amalatul qur'an da ya zo magana akan wa amma akhdhuhu ujrati ala ta'lim al-qur'an yadda dangane da karban lada akan karantar da qur'ani ba kadin talafar ulama aji malamai sun yi sabani ba kan imam abu sulaiman al-khattabi abu sulaiman al-khattabi wanda ake nasabta shi zuwa ga kakansa shine al-khattab sunan sa hamdu ibn muhammad bin ibrahim ibn al-khattab wasu kuma malamai suka ce Ahmad ba Hamdu ba shine sunansa yace mana akhdh al-ujrati alayhi an jama'atin min al-ulama yawa daga cikin malamai sun ce haramun ne karbi lada akan karantar da Qur'ani daga cikin su akwai Imam Zuhuri wanda muna yawan bayanin sa shine Muhammad bin Muslim ko Ibn Ubaydillah da akwai Abu Hanifa da wasu daban daga cikin su amma wasu kuma suka ce ya juzu illam ya shiridu ya halatta in dai baka sharɗanta ba wa huwa qaulul hasan al-basri wa sha'bi wa ibn sirin wa dhahaba ala wa malik wa shafi wa akharuna ila jawaziha wannan ba lawan kuma suka ya halatta musamman idan an tare ma aikin ka lokacin ka ba qur'anin a lokacin ka za a biya ka su kuma suka ce ya halatta وقد جاء بالجواز الاحاديث الصحيحه yace ya zo da an zo da hadisi ba ingantattu hadisi na farko da suke kafa wuta shi ne hadisin da Abu Sa'id al-Khudri lokacin da suka yi tafiya Allah ku tuna suka sauko wani gari suka nemi a sauke su ai kaza aka ki sai kuna ba ta harbi ko miji biya harbi sarkin garin ake ta neman sai wanda gaske ce a ba da yace wayannan mutanen da suka zo ba za a rasa ne magani a cikin su ba aka je gurin su aka ce suka ce muna da magani amma sai in za ku biya mu laushi talatta dalta alayhi ajra sai dai za ku biya mu domin kaga zuwa da tsaro ai sun hada cewa kun ki ku ce maka mana suka ce za mu biya aka kawo suka yi jinga akan awakai za ku ba mu guda kaza aka kawo ya karanta masa suratul fatiha ya ba shi je warke aka ba su awakai suka koma suka ga annabi alaihi salatu wasalam sai annabi ya kalla Abu Jahl kudin ya ce ma adraka annaha ruqya annabi bai mutu in kali ba yace wa dai amma cewa da ba ana ruqya da Fatiha kawai tambaye da annabi ya sai malamin suka ce wannan yake nuna halacci ya halatta to amma dai abin da yafi shine mutum ya sacrifice shi ya bi su kuma wanda suke hanawa na'am haka gaskiya da shi gaskiya ne gaskiya ne ya zama wajibi in wato ina kan ra'ayin mu da ya alaji abin da nake magana akai shine wanda Allah ya hore mu yake da abun hannu shi ba ki da matsala amma wanda ka cinye dawa su ma malaman sun da ba akan duk wanda ka rike lokacin sa dole ka biya shi domin ba Qur'anin sa da yanzu kake biya ba lokacin sa kake biya wannan shine magana da tafi kwari kuwa cewa duk wanda ka rike wa lokaci hatta abin da suke magana akan abin da yake abu liman ladan inda kuka rike musu lokaci sosai kun biya su ba zai yi ku tafi neman kuɗi ba ku ba ba zai yi ba ba zai yi ba sam a Saudiya yanzu kana gani kana kallo yadda tsarin da ake magana akai wani yana ta magana akan tsarin masallatai a Saudiya bai za ba za a yi wani dan boko ne ya yi yawo garuruwa yana ta magana wata ran ya zo muna zaune yana ta wannan magana ai Saudiya lokaci kaza ake kaza to sai daga da zai fahimta sai in ce masa Saudiya fa ko masallaci ka gani to hukumar Saudiya ce ta gina ka'ida kenan in kuma ba ita gina ba to sai dai kai handilin to hukumar masallatai a Saudiya saboda haka duk wani abu da zaka fito takula zaka fito ne daga sama isa da aka kiran sallah kowa ya rufe shago kuma ko ina a masallatan a lokacin za a yi sallah haka ake yi a Saudiya duk wanda ya je zai gani eh to amma nan yanzu masallatai nawa ne mai girma gona bai san da su ba don ba ke gina ba ko ba haka bane yawwa saboda haka ba ka da hurumin da za ka zo kai musu doka ba ka da wannan mai masallacin idan mai kuɗi ne ya gina shi yake da damar ya bada dokarsa amma dai wannan magana da dawa ita muke so yi dama ai tunda an zo an yi conclusion ai na rufe littafin conclusion shine in ka cinye wa mutane lokaci to ka biya su shine kawai ka'ida eh eh eh amma maganar ina kan magana amma inda illa take wanda yurji ne cewa bai halatta ba wal hukumu wajibun wa mandubun wa ma uri'a wal makruha majru in yace ha ake magana ba ana in yace bai halatta ba wato idan aka yi sabana haka an yi haramun fike shine illar da cewa bai kamata ba ba haka ya kamata ba da shi ke saboda illolin da ake kallo shi wancan da kuka bari shi kadai yau da gobe in ya zo ya kasa ba nawa nawa ne guri nawa kuka sani wanda wasu suka zo suna ɗaukar nauyin yanzu suka kasa ko ba haka bane ko makaranta ko masallaci sun kasa ka kyale masallaci ya yi sosin abin da zai iya samun rike kansa simple shi za ga wasu wuraren aka yi sai a yi shaguna wanda zai zama su ne za su rike masallacin musamman a kudu za ka ai wannan ma abin da ya wuce za ka je ba a annan masallaci a kudu ka ga miliyan daya wani bawan Allah ya ce ko bari ya je gani anya ba dubu ɗaya ba ce wai mamaki yake nace malam ba fa a Najeriya ba a Kano kake ba wai bari ya je a kasashen yarba nan da kuke gani ko bari ya je wai yana ganin ba mistak aka yi ba dubu ɗaya wace da ce masa lambobin nan guda bakwai ne malam eh na'am haka gurin ba ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa Balemu. Katun Allah. Bayan ta mutu sai a tuni a cikin. Ta. Amma ne ke kana. Kan abun da ya yi. haka ana ne kasarwa ana kasuwa ana kasarwa ana kasuwa yanzu ya zo mana wajen sun yi tashi yi wa kan bayan haka shi ne ko kuma ya ke ta a nan gurin ba ya kamata a yi kokari a haka haka dai akwai wani abu a kasar ma a wani gudu ne kafin a je a ce wani wani taimaka da jama'a gaskiya ne kuma yadda kuke kallon nan biyu daga nan zuwa kai amma lallai ina tsammanin cikin sati shida mun ka iya zuwa miliyan daya ne filin gudun bai fi daga nan zuwa wannan ya hayya kai Allah sannan wannan sunan da aka kafa ta neman taimako a kan yanzu haka
kuma a kullum kafin ma'ana sun ba a tsari za a nema a zahu za a nema na azu za a nema don ba su kai kuma guda kasan su ɗabi'ar da kasan kamar yanzu za ka ga kiristoci in mutum za shi coci ranar lahadi wannan kuɗin da ake bayarwa idan ya ji ga nasa sai ba ɗan jeki wannan naka ne saboda haka ya koya masa ɗabi'ar taimakawa addininsa tun yana yaro saboda haka babu yadda za a yi girma matsala ta faru ya kasa agazawa addininsa ba zai yi wa sam mutum zai iya ɗauko abin da yake da shi ka ga wato naira ɗari biyar da ya je ba wa cocinsa ɗari hudu ya rike ɗari amma mu musulmin mu yanzu dai za kati a wayar na ɗari hudu da hamsin ya bada naira hamsin a masallaci eh misali to ne kan da gora ne wai yanzu za ka san me yake bata min rai mafi yawanci da irin abin da ya shafi wato taimakon ma sai an gama yawon gaba ɗaya sai kaga an zo an tara yan biyar biyar sun cika roba idan aka tara sai ga dubu biyu ne da ɗari uku ka san illar shi ne sai a ɗauka wani kuɗi ake tarawa to ni gaskiya Allah ya gani ba na san irin wannan baran Allah ya ba na san sab Allah ya sauke ai gaskiya wato sai mun wakan mu bada wallahi dama an mutum yaje Lagos kawai South West ba in dai ka je da musulmi gaba daya wallahi sai ka gane cewa sai kurin musulunci sai an magana mutum ya ciwo ba wuce ya ɗauka shi kadai ne musulmi kai ma ka je can gurin kallon musulunta suke ba cewa musulunta kai bare kuwa a je ka ga yadda ake tallafa a addini wala Mm. wane mu sai sai masallacin ya kai
idan aka yi mai hariwa shi za su ɗaurayin sa ka a ce yanka ba kuma masallaci na kwa da iman ba sa yi da
ai liman sai a arewa ko Allah ya zai to kaga wannan ɗabi'un ɗabi'un laraba suka ɗauka fa kobo da kobo eh Allah akwai limamin da ni na bi shi sallah ya rafkanuwa a zuciyata rafkanuwa da ya sallah a zahar makai a zuciyata sai da ji duk yadda aka yi fali mai cikin wannan damuwa jikin masallacin yake haya da ba akwai gidansa ana Allah muna idarwa ko azkar ba mu gama ba dan sai yiwo yake waya ce a bayar kutin magi na ce to ga rafkanuwa ga tanar a ba ka bayar kutin magi haka yana da zaga dama kofa a gaba take haka dine dalilin rafkanuwa dole a yi rafkanuwa Allah ya zauya وعن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القران وسلوا الله به الجنه وكوي قراني ودوكي الجنه فيه قبل ان يتعلمه قوم يسالون به الدنيا kafin waɗanda za su rika neman duniya su zo su koye fa inna alqur'ana yata'allamuhu thalatha domin shi qur'ani mutum uku ne suke koyon sa rajulun yubahi bihi wanda suke alfahari da shi a ce baya bata wa rajulun yakta'kilu bihi da wanda suke cin abinci da shi wa rajulun yaqra'uhu lillah da wanda suke karanta shi da Allah a sharika shi kuma hadaka a kasuwanci ta'rifuha a sharika to hiya al-ikhtilal shine hadaka wa shar'an hiya ma ya'dutu bil ikhtiyari bayna ithnayn fasa'ida shine abin da ake nufi a istilahi kuma a shari'a shine abin da zai faru na zaɓi tsakanin mutum biyu zuwa sama min al-ikhtilali na daga hadaka li tahsil ribhi dan a samu riba wa kad tahsil bi ghairi qasdin kuma ana iya samun hadaka ba tare da nufi ba shine ne kal irsi ta hanyar gado an yi mutuwa yanzu an haɗa ku kai da wani a wancan gurin a yi haɗaka ce ta ba ba da da kan zaɓin ka ba mashru'iyyatuha shar'antuwar ta qala ta'ala wa inna katiran min al-khulata'i hakika da yawa daga cikin masu haɗaka la yabki ba'du ma la ba'd sashi na zalunta sashi kasuwanci ko haɗakar gado illal ladina amanu amma banda wanda suke imani wa amilu salihati suka aiki na kwarai wa qalilun ma hum kadan ne daga cikin su kuma ana samu yanzu ba Allah da ya mutu yau akai ban janaza a Usman bin Affan duk wanda ya saba zuwa Usman bin Affan wani alai sayanin Najeriya da ba ruwa ba dan kasuwa ne yara ne naira goma suke je ma saboda in ya zo ya zauna kullun karfe 11 in ka je Usman bin Affan yana masallacin ne yana karatu kullun ba zai tafi ba ya ni ja dan kasuwa ne kullun ta Allah kullun ake ne taba yiwa wani sai jiya ma da naje yau da asuba da naje ana magana bai taba yiwa ba saboda haka ita ganin sa ya aurar da mutane kala kala a ji ɗan riko ne to wallahi in yazo tabiya ta kenan mahalli shahidi shine dan kasuwa ne da yawan mutane na zuwa dan Allah ya yi mu sharika da su sai da shi alƙali ya duke sai ita zai juya saboda amanar sa suna so a cikin rika da shi cewa cikin rika da Allah ka duke su ya juya musu a rika daukan fatan ta ce ya shi naka kudin ya ije shi yau din nan karfe 9 ko 8 ne aka yi masa janaza a Usman a Usman bin Abbas eh ba shi da aiki kullum dan yi da yanzu in ka je yana nan in ka ga ya daina karatun Qur'ani to darasi yake wani malami ya zo malam abdullahi ko dakta muslim za su yi karantarwa sai ajiye qur'anin su sai saurara amma in dai ba wannan mutu wallahi karatu yake sai aka ce aje tabi'a ta shekara 40 baya wani alaran ma yace ai gidansa ba an kaje daukan nauyi ya dau nauyin malamai da yawa a garin nan da alaran momi shi zai dau nauyin ka kai karatu ka gama haka yi tabi'a zakiya amin da sai Allah to wannan shine to sai yace kaga to ilal ladina amanu kaga za mu ce sai irin wayannan ba wai cikin sahabbai ba muna da su wa qalilun ma hum kadan ne a cikin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ya fada Allah madaukakin sarki ya fada wa in kana rajulun yuratu kalala idan aka samu mutumin da ya wato ya gaji kalala waye kalala wanda bai taba yiwa ba kama wannan bawa Allah da muka faɗa namiji ko mace namiji aw imra'atin ko kuma mace ita ce za ta yi gada kan namiji walahu aqul aw ukhtun amma shi wannan da ya mutun yana da dan uwa namiji ko yar uwa wali kulli wahidin minhum as-sudu to kowanne ɗaya daga cikin a baki ɗaya bisa shida fa in kanu akthara min zalika in sun ba haka yawa kuwa da namiji da mace kowa zai samu me wani obaki amma suna da yawa maza da matan ba hum shuraka fi sulh to za a yi za su yi musharaka sharika za su dau ɗaya bisa uku a raba musu to amma tambaya tambaye ku zai ya za a yi rabar li zakarin sulh hazul hunta yini ko kuwa wato duka kai ne za a raba wannan asamin na bayan sai a koma a aya a duba ta a duba ibn kathir ko ka duba qurtubi ko ba wa za ka duba ka duba wata tambayar kenan to na asamin na biyu shine sai aka samu yan uwan shi kai da li'abbai wannan magana ta ka tana da fa'ida shi qur'ani bai ware ba sai kai ne kuma da li'abbai kawai ya za a da a duba mana wani sa'id annahu qala qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam kunta shariki bil jahiliya asai yace annabi alaihi salatu wasallam shine suke mu'amalar kasuwanci da annabi alaihi salatu wasallam a jahiliya kun ga tinkan zuwa musulunci annabi yana yi kasuwanci fa kunta khayra sharikin sai ce mafi alkhairin ne kasuwanci ne kai ya ma'aikin Allah kunta la tudari ni wala tumari ni don baka jayayya da ni kuma baka mutu a zuwa ce wallahi ba haka akai ba lera nawa aka samu kaza kaza kaza an fara wannan da abokin hulɗa ai al'amari ya lalace kuma ba amana ke a sharikatu shari'iyya sharika ta wato ta ta shari'a kana da babu shaukani fi sayyidul jarar wannan littafin usulul fiqh ne bai wahala sha'ani amma kuma katni sayyidul jarar ba eh wai shi sunan sama ka san sayyidul jarar kamar me kenan eh eh wato barkowar kurdubi wanda ya ɗebo komai aljarrar irin kurdubin nan da ya ɗebo ka san idan kurdubi ya to komai ya za ga ya ɗebo a ciki akwai yayi da waye to shine sai aljarrar shine wai wato tafki kurdubin da ya farki ya kwararo to shi wannan littafin littafi ne mai kyau na usulul fiqh mutum zai goge sosai a harka sai dai akwai wahalar kalmomi والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي كنتكو ita shari'a ta shari'a wato ana samun ta ne ta hanyar samun yarjejeniya bayyana tsanani tsakanin mutum biyu au aksar ko sama da haka ala an yarba a kullu wahidin minhum min malihi miqdaran ma'luman akan cewa kowanne ɗaya daga ciki zai ba da wani gwargwado daga cikin dukiyarsa kowa daga ciki zai ba da wani gwargwado daga cikin dukiyarsa shine miqdaran ma'luman ثم يلغون به المكاسب والارباح sannan sai su nemi wato abubuwan da za su tsoruwarta da kuma riba ala ne ala anna li kulli wahidin minhum bi qadri ma da fa'ahu min mali akan cewa kowanne daga cikin su za a bashi gwargwadon abin da ya bayar na dukiyar sa ne kenan fatance ma da fa'ahu min malihi mimma hasala lahu min rizqi dangane da abin da suka samu na riba wa ala kulli wahidin minhum bi qadri zalika kowanne ɗaya daga cikin zai samu gwargwadon haka fil mu'anil lati takhruju min mali sharika dangane da abin da ya fito daga dukiyar hadaka oke min mali jima dangane da abin da aka lazumta ko fil mu'anil lati takhruju min mali sharika dangane da wahalhalun da aka yi da zai fito daga wannan dukiyar ta hadaka fa idza kana tarabi in an samu yarjejeniya alal istiwa cewa 50-50 kin rabi wajen riba ma ikhtilafi maqadir al amwal duk da bambancin fatan tattin dukiyar kai dubu sittin ni dubu arba'in in ka yadda cewa raba rabi rabi malam yace kada zalika ja'izan hakan ya halitta sa'igan kuma wanda yake wato cikin kwanciyar hankali shine sai idan ci ne zai a ce wato mutum ya ciki cikin na halal a nan sai kai taukidi ka ce sa'igan wanda yake ya halatta walau kana malu ahadin yasiran ko da dukiyar ɗayan ba ta da yawa wa malu gairihi kasira ta ɗaya kuma mai yawa ce walaysa fi mithli hadha ba'athun fi shari'a ba laifi a irin wannan a shari'a fa innahu tijaratun an tarabi domin kasuwanci ne da yaga wa musamahatin bi ibati nafsin da kuma sauki ka dagawa da kafa cikin kwanciyar rai kai kaga dama al-mudaraba mudaraba kuma ta'rifuha al-mudarabatu ma'qudatun min ad-darb fil ardi an samu ta ne daga me wato ad-darb fil ardi tafiya a bankasa wa huwa safaru lit-tijara mutun yayi tafiya dan kasuwanci qala ta'ala wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah Allah ya ce wasu daga cikin suna yin tabi'a a ban kasa don su nemo falalar Allah akwai azdarbu alal ardi akwai azdarbu bil ardi akwai azdarbu fil ardi ko yawa to sai ce azdarbu alal ardi dama mun san me yake nufi azdarbu fil ardi fa wa idza darabtum fil ardi balaguro tafiya kenan ko yawa wannan kuma bil ardi a gashi nan maki ma ya fada abu ne yadribuna fil ardi yawa to ka shi ne haka yi ta'addi fi to ana rubun tafiya to na taimama wanne ne ala ko bi alal ardi ko wato san ma kiradan kuma ana kiransa da kirad wa huwa mushtaqqun min al qabd ana an samo shi ne da garanti wa huwa al-qada'u shine wani yanki li anna al-malika qada'a qida'atan min malihi domin mai dukiyar ya yanko wani abu ne daga dukiyarsa yadda jira fiha dan ayi kasuwanci da idan kasuwanci da ita waki da aka ne rijini kuma ya samu wani yanki na riba wal maqsudu biha haula abinda ake nufi da ita anan shine aqdun baina tarafaini a kulle yarjejeniya tsakanin bangare biyu ala an yarba a hadu ma na adan ila la'akar akan cewa ɗaya bangaren zai ba da dukiyar zai ba wa ɗayan dukiya ne yadda jira fihi don yi kasuwanci da ita wal ribu bainahuma alama ya tafi kane alaihi riba tsakanin su shine yana daga yadda suka yarjejeniya suka haɗu a kai an gane ko kun san dama sharika gida hudu takwas akwai sharikatul ainan akwai sharikatul abdan akwai sharikatul muzaraba sannan akwai sharikatul wudu gida hudu ne kun fahimta da kyau ko yawwa gida hudu takwas mu je zuwa to sai ce a mashru'iyyatuha qalibun al-munzir fi kitabi al-ijma' sunan littafi al-ijma' shafi na 124 ajma huwa ala anna al-qirada bid dananir wa darahim jaiz sun hada kan cewa ayi mudaraba da dinari ko a ko kuma dirhami ya halatta wa ajma huwa ala anna lil amili sun hada kan cewa lalle shi ne ma'aikacin an yi shari'a ala raddil mali sulus al-ribhi an gane ku ya shardantawa wato mai dukiyar cewa ba laifi in ya shardantawa ya ce ni zan ɗau ɗaya bisa uku na dukiyar nan auni sahu ko rabi aw ma yajma'ani alayhi ko abin da suka hada kai ba laifi bane shi a wannan sharikar muzaraba idan da kun lura shi wanda zai kasuwanci a nan ma shi bai da kokobo shi ya iya kasuwanci zai amfani da kokolwarsa ne kai dukiya kawai zaka bai ya je duya amma da sharadi uwa kudin ta kace riba kuma duk lokacin da aka in kaga dama ka ce za a dau ɗaya bisa uku a dora uwa kuɗi ɗaya kuma ka ɗauka ɗaya ɗauka ya danganta da yadda kuka yi ko kuma a ɗaya bisa uku ɗaya a biyewa abin wannan hawa kun fahimta abin hawa saboda contingency kuɗi kawai za a je shi na kota kwana duk abin da ya taso da shi za a yi sai kuma ka ɗauka ɗaya wannan fa misali muka yi idan aka ga dama ya zo ya ce shi huɗu za a raba ya ɗau uku kai ka ɗau ɗaya amma uwa kuɗin ka tana nan kai da shi kenan shari'a ba ta zo ta yi iyaka ba kamar yadda za mu je yanzu yana faɗa sai ce ba da an yi kuna zalika ma'aluma ko aw ya sami ani alai ba da an yi kuna zalika ma'luman amma ya zanto abinda za a yi sananne juz'un min ajza wani yanki daga cikin yankuna ya zanto sananne ne an yi shi a rubuce wa kada amila bi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ba annabi sun yi aiki da wannan azaid bin aslam an ali annahu qala kharaja abdullahi wa ubaydillah ibn umar bin al-khattab fi jayshin ila al-iraq saboda lokacin ya yi za na ja karatun cewa ubaidullahi da abdullahi sun fita ya'yan abdullahi da rahama ya'yan sai na umar ne fi jaijin a cikin wata runduna ila iraki sun tafi iraki falamma qabala yayin da suka dawo mara ala abi musa al-ashari sai suka tafi suka je gurin abu musa al-ashari su biyu wa huwa amirul alal basra lokacin yana gwamna a basra farahaba bihi ma wa sahala yace musu ahlan wa sahlan you are highly welcome kenan ku shine ala wa ta'ala rahaba wa ta'ala shine wa ta'ala da rai da hadiyawa sai yace ke mutu kyakkyawar tarba ke shine farahaba wa ta'ala shine dai ba jure yake faɗa a kan yace sun makala law aqdiru lakum ala amrin anfa'ukum bihi la fa'altu irin kai bakin nan kace ya'yan shugaban kasa ce sun zo kaga ai sai mutum yanzu mutum ya ga mai girma gwamna ga ya'yan bahar sun zo ai sai ga ana rawar jiki ko to irin wannan to sai yace sun makala law aqdiru lakum ala amrin dukka cewa suna mu da anas kwaram wayan da anas kwaram yawa kun ga su ba ruwan su da wani abu law aqdiru lakum ala amrin da ina da ikon ne muku wani abu amma uku ma bihi ku duba ku ga wai gwamna bai da kuɗin da zai iya kyauta da shi abu musa lafiyari abdullahi bin kai kuɗin da zai ɗauka ya ba ƴaƴan shugaban ƙasa yace da ina da wani abu da zai iya ba ku da na ba ku la fa'alti da ne muku haka sun makala bala sannan sai yace to amma hawuna malun duk da haka kala bala kai ka iya to amma duk da haka auna malum min malillahi ga dukiya daga dukiyar Allah uridu an ab'atha bihi ila amiril mu'minin da ba an tara za a kai wa shugaban kasa za a kai wa amiril mu'minin shi kuma kowa ya zace na Umar raba wa talaka kudin sai ya wuri ki gida gida wallahi raquma ba sai da aka yi musu titi raqumi ba wai mutum ba isa an ka zo kace za ka yi irin na sayyidina Umar ko ka hadu da ai karanta akbaru Umar ka gani raƙumi bai samu labarin ya yi tuntube ya faɗa rami irin gidan tururuwan nan kafarsa ta makale sai da ya kuka yanzu za a ga gyara titin gaba ɗaya mu yanzu a zo a ga titunan mu mutane nawa ne suke mutuwa kowa na ya mutu a hanya kowa ko ba haka bane yawwa to sai ce to saboda galop kawai ka gani Allah ya zauke sai ce fa utlifu kuma sai ce uridu an aba haka ila amirul mu'minin fa utlifu kuma yace ina so in aika wa amirul mu'minina sai ce fa utlifu kuma fa tabta'ani fa tab ta'ani bihi yace amma ga jinin na ranta muku shine alkirat kun ko ga jinin ranta muku ku je ku yi shi ku sai kaya da shi mata'an daga daga cikin kayan amfani din mata'an Iraq daga kayan amfanin Iraq da ba gojewa shine idan kana zuwa daga ran ka tafi Maiduguri to sai din ran da zaka tafi sai ka ga Maiduguri take bukata a Kano kuma ba ta da shi a sai ka siya in zaka dawo mai Kano take bukata kuma sai a Maiduguri ake samu shi ne kasuwanci ai amma ba zai yi duk abin da muke da shi a nan ka zuwa Maiduguri ka to aba halaga ba da malam baka iya kasuwanci ba sun mata bi anihi bil madina sannan ku sai shi a madina fa to addiya ni ra'asal mali ila amirul mu'minin kun ji alfarmar dini cewa sannan idan kuka samu riba uwar kudin ku kai wa amirul mu'minin riba kuma ku riki wa yakun ribu na kuma ku rike riba fa kala dai suka ce wa dinna zali cewa yayi da dai zan muku haka kace mu da za mu so haka kuwa ba sai ai baban mu ne shugaban kasa wallahi sai ka ba mu kudi ba a'a ففعل هكا وكتب الى عمر بن الخطاب ان ياخذ منهم المال sanne rubutu shi ga waje ce kai wa mahaifin ku cewa idan kun zo ya karbi dukiyar a hannun ku uwar kudin naira kaza ne falamma kadi ma ba urbi ha yayin da suka gabata suka je madina kuwa sun samu riba falamma da fa zalika ila umar sai suka ba da ila umar alibi bi a kullun da yake atlafahu mithla ma atlafakuma gaba ɗaya rundunar da kuka tafi kowa an ba shi irin wannan kuɗin da aka ba ku ai na gaya muku da ce yanzu in muka leka muka hango sai na umar ne aljanna ya kamata ka ƙara tambaya ya ubangiji wannan ce kuwa ai ne ƙara ka in ka hango ire-iren mu a cike ka ce to nan ne bare kuwa nan ne amma su sai na umar ka leka ai da kunya ba wallahi da kunya ka duba fa ka ga yadda ake haba da kunya ba da a kana leka yanzu ba da ka hango fa ba yake ce to nan ne nan gurin ne nan zai ka shiga amma su abu musa lafiyar yi su umar zai rika ta ce a ba nan bane kai ma ka san tiket din ka ba nan bane to saboda haka to ka ji abin da yake kala la suka ce a kala umar bin al-khattab ibnu amirul mu'minin kun ga exclamation mark ko ya'yan amirul mu'minin irin abin nan ke ta jinjinawa yana mamaki fa aslafa kuma sai ya ba ku wato irin abin nan ƴaƴan shugaban kasa an ba ku ku yanzu kwangila irin misali yana ta jimanta abin mamaki yake sai ce addiyal mala wa riba hawu yace to duk ku kawo kuɗin gaba ɗaya har riban ku kawo ta duka fa amma abdullahi ba sakata shi abdullahi sai ya jiro domin ya fi sanin wato halin mahaifinsa sai ya jiro wa ma ubaidullahi sun ji shi kuma yana da yarinta shi ubaidullahi kanin abdullahi fa kana da yace mayan baki laka ya amiral mu'minin ai baba aba baba ir ka san kamar yaro kawai aba baba ai ya kamata yi mayan baki laka hada ai mu aba baba irin wannan abin da launa kasa hada almalu aw halaka la zaminnahu duk da yarinta sa amma kuma yana da kokalwa sai ce da fa kudin na ya bata baba mu za mu biya al-kharaj bil zaman da kudin da ya bata mu za mu biya shi bakala umar sai umar yace kuma asan shi kuma he too emotional amma kana kanasi kuma sai ya tsaya sai na umar za ku ga duk gurin da za a ce kalli ni adribu na kahu sai ka ji umar ne ko ba haka bane dalilin cire masa wuya sai ka ji umar ne amma ana janyo nasi kuma sai ya hakuri bayan Allah ke saboda haka to fa kana Umar to kunji wato Umar addiyahu fa sakata Abdullahi wa raja'ahu Ubaydullah Abdullahi ya shiru amma kuma ubaidullahi sai ƙara maimaita magana faƙali rajulun min julasa'i umar wani mutum daga cikin yan tawaga yan majalisar umar ita ya amira al-mu'minin law ja'alta hu qirada da dai ka bar musu a matsayin mudaraba qirada abin shi a haka faƙali zai ce kad ja'altu hu qirada kun ji wa qaban inda nasu ko dai to an maida shi qirada abin shi a mudaraba ba kada Umar ba asal mal sai na Umar ya karbo kudin wani fari da ayi riba kuma yake a raba biyu ku ba wa baitul mali rabi sannan ku dau rabi la haula wala quwwata illa billah wa kada Abdullahi wa Ubaydullah ibn Umar bin al-Khattab nisbar al mal sai ka dau rabin su ma to gaba ta karshe ina ta jani saboda mu je a kalama al-amilu aminu mun tinye tambayoyin mu anan al-amilu aminu shi wanda ya kasu ɗauka aiki za ku yi muzara da ba a nemo wanda baka yarda da shi ba dan ba zai zo kuma kuɗi ya bata kace biya biya ka ba gwara ka nemo wanda za ku yi muzara ba na gaske da shi wal muzarabatu jaizatun mutlaqa wa muqayyada ita muzaraba ta halatta mutlaqan kai tsaye da kuma kaidi wala yadmanu al-amil illa bi ta'addi wal mukhalafa shi wanda ka sa aiki ba zai taɓa biyan ka ba ba zai dau asara ba sai dai idan dai ya wuce gona da iri ko ya saba ba a yarjejeniya da kuka idan kun yi yarjejeniya ya saba mata to sai ya biya bara ku ji qala ibn al-munzir wa ajma huwa ala anna rabbal mali idza da al amila an yabi'a bi nasi'a duk malamai sun haɗa kan cewa mai dukiya idan ya hana wanda zai yi aiki da dukiya an yabi'a ya yi sayar mata kaya bi nasi'a bashi da jinkiri fa ba a bi nasi'atin sai ba da bashi kuma sai aka cinye kudin annahu zaminin to sai ya biya domin ya bai kare tun a farko cewa kar ka bada baki a kudi na wa na ki bi ni zam wannan dawa mun ga mu kudin da kaji kasuwanci yana nan a cikin ka'aba aka haife shi dan kasuwa ne shine wanda muka bi hadisin sa Huzaifa bin Yaman masallacin Huzaifa cewa wanda yake da geu ba zai kuma tambaya annabi komai ba hadisin nan na Bukhari dogo da muka biya daga ne yake ga harkar kasuwanci saboda shi ne wanda yake annabi ya baki ya ƙara mai ya kuma ƙara ba daga baya sai annabi ya ce kaza kaza kaza duk wanda yake roƙo ka tun daga ranar yake ko bulala sai ta faɗa a ƙasa baya roƙa za ku iya tana ji a sai na umar ya rika aika masa da dukiyarsa yana kin karba wanda ake raba wa mutane sai shi baya so tab komai da kuɗin sa yake nemawa to shi ne akimu bin izam annahu kana yashridu ala rajuli kun saboda kuɗi da kuɗi da yayi ma yana shaɗanta wa mutum idan a dawo malam in ka zo kuka yi mugaraba muqaraba ta in ya ba mutum dukiya baki ya zuribu lahu bihi wanda zai mutum zai kasuwanci da ita tafiye tafiye da ita sai ce Allah ta ja'ala mali zai kabiri radabatin sharadi na na farko zan ba kuɗi amma karkace duk abin da yake mai rai akuya ko saniya ko karkaciya kun ji sharadin farko yawwa wala ta hamilu fi bahri sannan ban yadda duk abin da zaka siya ka dauke shi ka tsallake ruwa ba sharadi na biyu kenan sannan sai ce sannan wala tanzil fi bihi fi badin basirin sannan ban yadda ka zauna da kaya na a hanyar ruwa ba inda ruwa yake wucewa duk wayan abubuwan kuka kalle su akwai da biyu domin ko ne akwai akwai garari ko a domin wannan ruwan ya ballo ya zo ya tafi da shi zuwa kai ka taimar ruwa ya tafi da kaya kuma kai kai ganganci ka je gurin ka aje kaya to duk abu ita ko wata ana tafiya wata ran sai wata ta mutu tsallake ruwa ruwan ne har gida kaga dai wannan ba wai rashin yadda da kaddara bane a'a me da kake dauka na ka aiki da kasuwanci kuma duk abin da zaka iya ganin faduwa karara ai ba wata ka shige shi ba an yi da akwai profit and loss a kasuwanci amma ba ita ka shiga da ka ba to shi ne sai ce fa in ba alta ce an min zalika kun ji jaradin idan kai ɗaya daga waɗannan uku fa kasba min kamali wallahi sai ka biya ni shi ne kawai wallahi wa alam domin kai mun dige abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yabe mana sati ne zuwa na littafi yau yau nawa ga wata sai satin zama ko wani littafin ko da Allah ya dace da Allah ya nuna mana yanzu aka gama magana akan baran nan fa kaga baran zai اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا هدي السلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم Oke, to a kawo da ra'ayi zai ta ci ne zuwa. Ya je karkan wata ko 25 zai kawo.
Thank you.